السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهدوما متيو عيتني أكن القرآن القرآن lura da shi da kuma kulawa da shi a cikin rayuwarmu da kuma lura ta musamman a wannan wata da za mu shiga cikin waɗannan kwanaki Allah maɗaukacin sarki ya sa da mu za a yi godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah kai daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya ku bayan Allah ina yi muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita a cikin wannan rayuwa ya azurta shi ta inda bai zato wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarinsa a nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah yana daga cikin mafi girma mafi amfanin lokacin musulmi lokacin da imanin shi ke karuwa wato lokacin da ya tunkari littafin Allah da karatu da kuma aiki da shi dan adam bai da wani lokaci da ya fi tsada ya fi kyawu a cikin rayuwar kamar lokacin da yake karanta littafin Allah yake tuntuntuni akan littafin Allah yake kokarin koyon littafin Allah yake kokarin gane hukunce-hukuncen da ke cikin littafin Allah yake daukan wa'azi da ke cikin littafin Allah da abubuwan lura to dan adam bai da wani lokaci da ya kai shi muhimmanci bai da wani lokaci da dan adam ya kiribas a cikin wannan rayuwa kamar wannan lokaci dan haka ku yawaita wato kula da alqur'ani ta wajen karatu da tuntuntuni akan abubuwan da yake mana umarni da abubuwan da yake hana mu musamman a cikin wannan wata da za mu shiga cikin kwanakin nan Allah maɗaukakin sarki ya sa da mu za a yi. Ku kwaɗaitar da iyalanku mazaje da mataye ƙanana da manya a kan karatun Alƙur'ani, da kuma yawaita karatun Alƙur'ani, ku adanta gidajenku da kasuwanninku da abubuwan hawanku da dukkan lokutanku da Alƙur'ani, saboda me wannan lokaci da za mu shiga mafi tsadan lokaci ne lokaci ne da Allah yake ninninka lada a cikinsa Allah ka datar da mu ya ku bayan Allah watan azumi wata ne na alheri wata ne na albarka yana daga cikin mafi girman lokaci a cikin shekara wanda Allah madaukakin sarki ya yi wa wannan al'umma kyauta da shi watan azumi wata ne na alkur'ani wata ne da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani ka cokacin shi zuwa saman duniya sauka guda ɗaya wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alƙur'ani ya ce watan ramadan shi ne wanda Allah ya saukar da alƙur'ani a ciki shirya ne ga mutane kuma bayani ne na shirya da kuma bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya ya tabbata daga ibnu abbas yadda Allah su ƙara tabbata a gare su yana cewa alkur'ani ya sauka sauka guda zuwa saman duniya a cikin wannan wata na ramadan sai kuma mala'ika jibrilu ya ci gaba da saukar da shi abubuwa na faruwa yana saukowa da shi a cikin shekara ashirin da uku har allah maɗaukake sarki ya sauko mana da shi baki ɗaya ya saukar wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan allah annabin mu annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana fuskanta alkur'ani fuskanta na musamman fiye da yadda ya saba yi a cikin wannan wata na ramadan da za mu shiga mala'ika jibril yana zuwa yana wa annabi sallallahu alaihi wasallama darasi na alkur'ani a kowane dare ya tabbata daga ibn abbas yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta a cikin halittun allah kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kyauta babu kaman watan azumi lokacin da mala'ika jibril yake zuwa wajen shi kuma a cikin watan azumi duk dare na watan azumi sai mala'ika jibrilu ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna mudarasa na alqur'ani ya ku bayan Allah magabatan mu bayan Allah nagari Allah ya musu rahama waɗanda suka gabata sun nuna mana wato yanda suke fuskantar alkur'ani da nuna girman alkur'ani a duk rayuwarsu amma kuma idan watan azumi ya kama abin nasu akwai abin ban mamaki suna fuskantar alkur'ani fuskanta mai girma suna damuwa da shi fiye da yanda suka saba damuwa da shi suna dagewa wajen karatunsa sosai suna raye raye a lokutansu da karatun alkur'ani ya tabbata ibnu mas'udin ya da Allah su fara tabbata a gare shi ya kasance yana saukan alqur'ani a cikin watan ramadana duk kwana uku duk kwana uku sai ya sauke alqur'ani ya tabbata aswad dan yazid Allah ya masa rahama yake cewa shi yana sauke alqur'ani a cikin watan ramadana duk kwanaki guda biyu duk kwana biyu na ramadan kai kenan in an yi kwana talatin kafin ramadana ya wuce yana da sauka nawa goma sha biyar imamul bukhari allah maɗaukacin sarki ya yi masa rahama wani mai sahihul bukhari yana ya kasance a cikin dare da yini na ramadana kowane dare da yini sai ya sauke alkur'ani sau daya haka nan ya yi rayuwarsa don karka jana imamul bukhari imamul bukhari ka ɗauka haka ya suka yi rayuwa yadda ni da kai muke yi wato suna da azama suna da dagewa wajen bin Allah madaukakin sarki imamu shafi'i Allah madaukakin sarki ya masa rahama duk dare da yini na ramadana sai ya sauke alqur'ani to biyu yake saukan alqur'ani a cikin dare da yini dukan waɗannan abubuwan da suke yi suna gaggawa ne wajen aikata alheri da gaggawa wajen neman lada a wajen Allah saboda wannan wata da zamu shiga wata ne da Allah yake ninninka ayyuka a cikin sa Allah ka ninninka mana ya tabbata ibnu mas'ud da Allah shi kara tabbata a gare shi yana cewa ku koyi alqur'ani saboda shi alqur'anin nan da kuke gani duk harafi da mutum ya karanta Allah yana bashi lada goma a kansa sa'annan Allah yana kankare masa zunubai guda goma akan harafi guda daya na alqur'ani yace kuma ba ina ce muku idan mutum ya zo ya ce alif lam mim ya karanta harafi daya bai ce a alif harafi ne daya mai zaman kanshi lam harafi ne mai zaman kanshi haka na mim harafi ne mai zaman kanshi kenan da mutum ya zo ya ce alif lam mim Allah zai ba shi lada guda talatin Allah zai kankare masa zunubai guda talatin ya ku bayan Allah Allah maɗaukacin sarki a cikin alkur'ani mai girma yana gaya mana cewa shin yanzu lokaci da ya baga waɗanda suka yi imani zuciyoyinsu su ji tsoron Allah lokaci da yi ba da za mu wa kanmu faɗa mu koma mu fuskanci littafin Allah ba za mu fuskanci abin da Allah maɗaukakin sarki ya sauka ba na gaskiya Allah ya ce to kada su zamo tamkar waɗanda aka ba wa littafi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokaci ya musu tsawo zukatansu suka kekashe Allah ya ce da yawa daga cikin su fasikai ne Allah ka tsare mu da haka ya tabbata daga nafi wato barin gidan ibn umar Allah ya masa rahama yake cewa abdullahi dan umar duk lokacin da ya karanta wannan aya ya karanta wannan aya sai ya fashe da kuka har hawaye yana jika gemunsa saboda kuka sai ya ce ya ubangiji lokaci yayi wato lokaci yayi da musulmi zai wa kan shi fada ya fuskanci abin da yake gabansa na alkur'ani ya karanta alkur'ani aiki da alkur'ani ya bi abubuwan da alkur'ani ya sanya shi a kai na rayuwa ya ku bayan Allah mu ma muna faɗin irin abin da Umar Ibn Umar ya faɗa mu ma Allah lokaci yayi lalle lokaci yayi da ya kamata mu tsaya mu wa kan mu faɗa mu ji tsoron Allah lokaci yayi da ya kamata mu fuskanci musulunci gadan-gadan lokaci yayi da ya kamata mu bibi umarni na alqur'ani mu aiki da shi lokaci yayi da ya kamata duk tsawon da alqur'ani yayi mana mu bari don me kowannen mu yana dab da haduwa da mahaliccin sa shine Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ka sanya mafi kyawun lokacin mu lokacin da zamu hadu da kai ya ku bayan Allah lokaci yayi ga musulmi idan ya ji faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake kira a cikin alkur'ani yake cewa ya ku waɗanda kwa imani ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya lalle lokaci yayi da mutum zai tsaya ya tuba yayi nadama ya kaurace wa zunubansa ya kaurace wa saban Allah yayi maza ya bazama wajen bin Allah da ayyukan samun rahamar Allah da gafararsa musamman a cikin wannan wata da za mu fuskanta lalle lokaci yayi idan mutum ya ji fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi sallah tare da masu sallah lalle lokaci yayi da mutum zai tsaya ya tsaye da sallah ya kiyaye haƙoƙin sallah a lokacinta kada a same shi da wata gazawa kada yi wasa da sallah kada ya ƙi bin wani hukunci na hukunce-hukuncen sallah lokaci yayi da kada a kira sallah musulmi yana wani abu bai ya yi sallah ba tare da masallata masu sallah a masallaci saboda me idan har mutum ya samu kasala a cikin watan azumi dangane da sallah to wace zai kiyaye sallah wa wace aina kuma wace rayuwa zai yi Allah ka tsare mu ya ku bayan Allah ba shakka lokaci yayi da za mu kauracewa cin naman mutane da annabimanci da taba mutuncin mutane da keta alfarman mutane lokaci yayi da zamu kiyaye jinmu da ganinmu ya zama waƙe-waƙen nan da kiɗe-kiɗe da fina-finai duka mun guje su mun rabu da jin gulma mun rabu da sauraron annamimanci mun rabu da sauraron izgili mun yi aiki da dukkan lokutan musamman wannan wata da za mu shiga na ramadana mai albarka Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin waɗanda za su ga wannan wata Allah madaukakin sarki ka karba mana ibadunmu ka sanya mu cikin masu rabauta a cikin sa ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hanu ga abin da ya hane ku ku rabauta nan duniya da kuma lahira ku sani Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani cikin suratul qamar yana gaya mana haƙiƙa mun sauƙaƙe alqur'ani san ambato Allah ya ce shin akwai mai wa'azantuwa Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a wannan aya Allah madaukakin sarki ya ji yadda mu dadi ya faranta mana rai a cikin wannan aya ya bayyana man lalle ya sauƙaƙe alqur'ani don mu ringa tuna Allah madaukakin sarki da alqur'ani don me don mu ringa karanta alqur'ani mu sanya alqur'ani ya zama abin karantawan mu dare da rana mu sanya alqur'ani mu koyi hukuncin hukuncin alqur'ani mu koyi yadda ake karanta alkur'ani mu haddace alkur'ani mu yi tuntuntuni a cikin alkur'ani mu koyar da alkur'ani mu koyi hukunce hukuncensa da hikimominsa wannan duka Allah ya sauƙaƙe shi kai Allah ya sauƙaƙe mana mu koyi magani da alkur'ani domin alkur'ani magani ne babu wani magani a duniya da ya kai alkur'ani Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe umarni da ya a cikin alkur'ani ya sauƙaƙe hani duka don me dan mutane su iya riƙewa ka an sanan su aiki da shi ya ku bayan Allah abun bakin ciki sanan abun bakin ciki idan muka duba lokutan da Allah madaukakin sarki ya bamu a cikin wannan rayuwa muka kwatanta su da ayyuka da muke yi sai mu ga a cikin lokutan nawa muka ba alqur'ani a cikin lokutan ka ka gwada da wayar hannunka da alqur'ani waye a gaba a wajenka ka ka gwada lokutan da Allah ya baka yanda kake kula da wayar hannunka da yanda kake kula da alkur'ani kai compare and contrast kaga wanne ne a gaba tsakaninka da Allah ka lura da kasuwancin ka yadda kake lura da shi da yadda ka lura da alkur'ani kaga wanne ne a gaba ka duba iyalanka yadda ka lura da su da yadda ka lura da alkur'ani kaga ku gwada ka gani wanne ne a gaba wanne ne ya fi ba muhimmanci kai ba ma waɗannan abubuwa masu muhimmanci a cikin rayuwa ba ka gwada yadda ka ba akwatin talabijin da kake kallo da alkur'ani wanne ne a gaba ka gwada yadda kake mu'amala da sauran abubuwa na rayuwa yadda kake jin labaran duniya ana a zauna ana ma ƙarya kana taurare ka duba ka ga wani lokacin da lokacin da ka ba alkur'ani wanne ne yafi yawa da haka lokaci yayi da za mu canza salon rayuwa abubuwan suna nan da yawa Allah madaukakin sarki ka datar da mu ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya yi mana tsawa a cikin alkur'ani cikin suratul furqan Allah madaukakin sarki yana cewa manzo ya gaya wa Allah madaukakin sarki ya ce masa ya kai ko kukan al'umma cewa waɗannan mutanen sirri sun kaurace wa alqur'ani Allah ka tsare mu daga cikin waɗanda suka kaurace wa alqur'ani babu shakka a wannan zamani namu kaurace wa alqur'ani yayi yawa daga wajen mu daga wajen iyalan mu daga wajen makotan mu daga gidajen mu daga abun hawan mu daga zaman mu a gida da kuma tafiyan mu duk zaka tarar da mun kaurace wa alqur'ani Allah madaukakin sarki ka dawo da mu da yawa zaka ga wanda ya kaurace alqur'ani wajen karatu baya karanta shi da yawa zaka ga wanda ya kaurace alqur'ani wajen sauraro baya sauraron shi da yawa wanda kaga ya kaurace alqur'ani wajen tuntuntuni baya tuntuntuni akan abubuwan da Allah yake faɗi da yawa suka kaurace alqur'ani wajen aiki ba sa aiki da hukunce hukuncensa da yawa suka kaurace alqur'ani wajen hukunci ba sa shari'a da alqur'ani da yawa suka kaurace alqur'ani wajen magani ba sa magani da alqur'ani ya ku bayan Allah ku koyi alqur'ani ku yi aiki da alqur'ani ku lazanci alqur'ani dare da rana ku yi kokari wajen karatun alqur'ani da haddace shi za ku rabauta nan duniya da lahira Allah ya sanya ni da ku cikin waɗanda suke kula da alqur'ani suke karanta shi Allah ya sanya mu cikin wanda alkur'ani zai zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba ranar tashin alkiyama Allah ka daukaki musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من, يهد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعد له يوم القيامة أجرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب عباد الله إن من أعظم وأنفع ساعات المسلم التي تزيد من تقواه لربه سبحانه هي تلك الساعات التي يقتديها مع كتاب ربه سبحانه القرآن العظيم فيتلو ويتدبر ويتعلم ما فيه من الأحكام ويأخذ العزة والعبرة فأكثروا من الإقبال على القرآن الكريم لا سيما في هذا الشهر المقبل الطيب رمضان وهفوا أهليكم رجالا ونساء صغارا وكبارا على تلاوته والإكثار منه واجعلوا بيوتكم وأسواقكم ومراكبكم وجميع أوقاتكم آمرة به فإن أجر العمل يضاعف بسبب السلف الزمان الذي عمل فيه عباد الله إن رمضان شهر الخيرات والبركات وهو من أشرف وأعظم أزمنة السنة بل هو شهر نزول جميع القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة كما أخبر بذلك الباري جل وعلا بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم كان جبريل عليه السلام ينزل به بعد ذلك الأول فالأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقبل على القرآن في شهر رمضان إقبالا خاصا فكان يتدارسه مع جبريل عليه السلام كل ليلة إذ صح عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن عباد الله كان لسلفكم الصالح رحمهم الله رحمهم الله تعالى مع القرآن في هذا الشهر المقبل شأنا عظيما وهالا عجبا فقد كانوا يقبلون عليه إقبالا كبيرا ويأتمون به اهتماما كبيرا ويأتمون به اهتماما كبيرا ومتزايدا ويتزودون من قراءته كثيرا ويأمرون به جل أوقاتهم فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان في صلاة وسأل الأسود بن يزيد رحمه الله تعالى أنه كان يكتب القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين وكان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقرأ في كل يوم وليلة من رمضان ختمة واحدة وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يختم القرآن في كل يوم وليلة من شهر رمضان مرتين وكل هذا منه مسارعة للخيرات وطلبا لزيادة الأجر ولأن الحسنات تضاعف في شهر رمضان وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات ويكفر به عشر سيئات أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن أقول ألف عشرة ولام عشرة وميم عشرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فدال عليهم الأمد فكست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ثبت عن نافع مولى بن عمر رضي الله رحمه الله أنه قال كان عبد الله بن عمر إذا قرأ هذه الآية بكى حتى يبل لحيته البكاء ويقول بلى يا رب عباد الله فنحن أيضا نقول بلى يا رب والله آن لنا أن نخشع وآن لنا أن تلين قلوبنا وآن لنا أن تنقاد وآن لنا أن تتمثل وأنا أن تنزجر أنا إذا سمعت سمعتم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أن تتوب وتندم وتهجر الذنوب والإسيان إلى الدعاة وأسباب الرحمة والغفران آن لها إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آن لها أن تقيم الصلاة وتحافظ عليها في أوقاتها ولا تكثر أو تتهاون في شيء من أحكامها وآن لها أن تشهد مع الركع السجود في المساجد فمن تكاثر عن الصلاة في شهر رمضان فمتى يحافظ عليها عباد الله آن لنا أن نترك الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس وهتك أسرارهم وآن لنا أن نحفظ أسماعنا وأبصارنا فلا نستمع إلى الأغاني والموزك والأفلام والمسلسلات والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء في جميع أوقاتنا لا سيما في الشهر المقبل شهر رمضان المبارك اللهم بلغنا رمضان واصبر علينا صوب العافية والإيمان ووفقنا إلى ما تحب وترضى إنك سميع قريب مجيب الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله يقول المولى جل شأنه في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقد أخبرنا سبحانه في هذه الآية وآنسنا وأسعدنا بأنه قد يسرنا للقرآن لنذكره به ونتذكر بما فيه ونجعله لنا ذكرا فيسر تعلمه ويسر تلاوته ويسر حفظه ويسر تدبره ويسر تعلمه وتعلم أحكامه وحكمه وحكمه ويسر الاستشفاء به ويسر أوامره ونواهيه للامتثال والعمل عباد الله ولكن وأسفا ثم وأسفا كم أعدينا لكتاب الله في يومنا وليلتنا من الوقت كم أعدينا للقنوات الفضائية والإنترنت والهاتف الجوال كم أعدينا للأخبار والأحداث الكاذبة الخادئة وقيل وقال وكم وكم عباد الله يقول الله تعالى محذرا لنا في سورة الفرقان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ويا لله ما أكثر هجر القرآن في زمننا هذا بل ومنا ومن أهلنا وممن حولنا وفي بيوتنا وفي ومراكبنا وفي إقامتنا وأسفارنا فكم من هاجر لقراءته وكم من هاجر لسماعه وكم من هاجر لتدبره وكم من هاجر للعمل به وكم من هاجر لتحكيمه وكم من هاجر للإشفاء به عباد الله تعلموا القرآن وعملوا به ولازموه ليل نهارا واجتهدوا لقراءته وهزه تسئلوا في الآجلة والعاجلة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصله ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصله لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصله لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاه وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وسجل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وغفر خطايانا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن دعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك ومنك وفضلك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سبحان الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله